وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أول ناجرة كنزكم أبو عند ذنسا كجرة نعم bayan haka a yau muna 23 a watan turawa kenan a watan goma shekara ta 2024 muna kuma 20 a watan rabi'u thani hijira annabi sallallahu alaihi wasallama 1446 mun haɗa wani masallaci na muhammad tasi'u foundation a bariki gra a ci gaba da karanta littafin kitabun tauhid na shekul mujaddid muhammad ibn abdul wahab wancan satin mun yi magana akan shafa'a bayan malam ya jero babukan da suke da alaƙa da shirka yawancin mutane da suke shirka su karya haƙoƙi na ubangiji suna yi ne wannan shirkar a sa ran waɗanda suka haɗa Allahn da wani za su yi musu amfani a ranar gobe alkiyama malin sai kawo babu shafa'a wannan amfanin ba za a samu ba don dukkanin ceto na hannun Allah maɗaukakin sarki to me yasa mutane sun san waccan shirka ce sun san cewa ba za a yi ceto ba sai ga Allah maɗaukakin sarki me ya hana mutum ba zai karɓi addini ba sai ma da ya ƙulla babi na yau innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha duk yadda ka kai da ƙoƙari da ƙwazo wanda kake so ya fahimci gaskiya ya gane ta ba zai gane ba in ba Allah ne ya nufe shi da gane wannan gaskiya ɗin ba wata ƙilmalan hikimarsa mutane za su san shirka shirka ce za su san saɓo saɓo ne mutane za a gaya musu ba abin da zai faru a alkiyama in ba wanda Allah ya so ba amma wallahi ba za su bar barnar da suke yi ba ya ce to innaka la tahdi man ahabbta lalle kam kai ba za ka shirya da wanda kake so ba za mu tsinci ayar da dalilin saukar ayar a cikin babu insha Allah ta'ala hadisi kwaya ɗaya ne yace wa fi sahihi ya zo a cikin littafin bukhari an ibn al-musayyib an abihi daga sa'id ibn al-musayyib daga baban shi qala lamma hadarat aba talib al-wafatu mutuwa da ta zo wa abu talib ja'ahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya zo dan ziyara da duba jikin shi da kuma masa tallar musulunci wa indahu abdullahi ibnu abi umayya wa abu jahal a wajen abu talib akwai manya-manyan ƙuraishawa guda biyu akwai abdullahi ibnu abi umayya akwai abu jahal faƙala lah bayan ya duba shi ya ga jikin shi ya jajanta masa sai ce mashi ya ammu qul la ilaha illallah ka ce la ilaha illallah kalimatan kalma ce kwaya daya uhajju laka biha Allah zan tsaya in yi jayayya da ita a wajen Allah madaukakin sarki a riwayar muslim haka yazo a riwayar bukhari haka tazo kalimatan uhajju laka biha inda Allah wata riwayar kuma kalimatan ashhadu laka biha inda Allah kalma ce zan ma shaida a gaban ubangiji kana cikin wanda suka furta la ilaha illallah faqala lahu waɗannan qurayshawan guda biyu abdullahi ibnu abi umayya da abu jahal sai suka gaya wa abu talib atarghabu an millati abdul muttalib yanzu zaka bar tafarkin abdul muttalib kenan kakanka ya rayu akan wani tsari kai ka yi yarinta ka girma har mutuwa ta zo ma akan wani tsari yanzu he lokacin da zaka mutu zaka ce duk wannan abin aikin banza ne ka yi fatali da shi a targhabu an millati abdul muttalib fa aada alaihi nabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya sake gaya mashi bafana ina ƙaunarka ina son ka da alkhairi ina so ka dace a ranar gobe alkiyama ka ce la ilaha illallah kalma ce ɗaya zan ma shaida a gaban ubangiji kafirta karmar musulunci fa'ada su ma sai su sake maimaita mashi a targhabu an millati abdul muttalib fa kana akhira ma qala manzon Allah yana faɗa suna faɗa yana faɗa suna faɗa fa kana akhira ma qala ƙarshen abin da Abu Talib yace huwa ala millati abdul muttalib shi kan yana kan tafarkin abdul muttalib a wata riwayar yace jika na ko dana dan zumu kenan ko yace wallahi ba don ƙuraishawa ba za su ce ciwo da zafin mutuwa ne da zan faɗi la ilaha illallahu kawai don ka ji daɗi a ranka na san ka rayu kana muntallan musulunci na san ka damu da addini na na san kana so na ba addininka kuma na san addininka gaskiya ne ya ce amma in na mutu za a ce gajiyawa ce da rakin mutuwa yasa na ce la ilaha illallah ya ce amma ba don wannan ba zan faɗa in gaya maka la ilaha illallah don ka ji daɗi a cikin kuma waƙoƙi da yi wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya wasu waƙoƙi sun kai baki casa'in da uku yake ce mashi wallahi walau la an aji a bisabbatin tajiri ala ashiyakhina fil mahafili la ra'aitani sam'an bidhaka muti'a yace wallahi ba dan kar in zo wa manya da iyaye da kakanni da zagi ba yace wallahi da na faɗi wannan kalman da na ma biyayya yace kuma na shaida ka zo da addinin da duk duniya ba addinin da ya kai shi kyau da tsari yace to amma ina jin tsoron in na faɗi la ilaha illallah in an zo taro an zo biki za a aibata iyaye za a aibata kakanni a ce duk aikin banza suka yi saboda haka har yanzu akwai 'ya'yan da za ka ga sun ƙi karɓar addini ne don kar a ce iyayensu sun yi aikin banza wani za ka gane ce maka shi ko ya bar ɗariƙa to ba zai yi izala ba saboda izala ta ce abin da babansa yake ba daidai ba ne kuskure ne sai ce to ko ya bar ɗariƙa ba zai yi izala ba yana nufi ko ya bar saban Allah ba zai addinin Allah madaukakin sarki ba shine kawai kalmar al-kusko ita izala ba a ce kai izala ba amma kai abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar man kai yace to shi ma ya yadda addinin manzon Allah addini ne na daidai addini da ya dace da ɗabi'a addini da ya dace da hankali yace amma ina jin tsoron kar a rika cewa kuma iyayena da kakannina sun yi aikin banza da haka garan tsaya to kuma da ya tsaya ɗin bai hana ba kuma a ce abin da suka yi ba daidai ba ne ba ya ce to ƙarshe dai ce yana kan irin addinin da abdulmutsal ya bar duniya wa aba an ya ƙula la ilaha illallah ya ƙi faɗin la ilaha illallah manzan Allah yana kallo ana zaren ran shi yana tahowa gargara har sai da aka zare ransa tas ya bar duniya faƙalar nabiyu sallallahu alaihi wasallam manzan Allah da ya ga ransa ya fita waɗannan mutanen sun hure masa kunne kuma shi tunanin za a zagi iyansa ya hana ya imani sai manzan Allah ya ci alwashi ya ce la'astaghfiranna laka ya ce na rantse da Allah sai na nema maka gafara a wajen Ubangiji la'astaghfiranna laka malam unha anka in dai ba a saukar da aya ba Allah ya ce mun kul karka nemi gafara yace na rantse da Allah zan yi tama istighfari dan Allah madaukakin sarki ya yafe maka fa anzalallahu azza wa jalla manzo Allah yana fadin wannan ayar sai Allah ya saukar mashi yana fadin wannan kalmar sai Allah ya saukar mashi da aya ma kala lin nabiyyi wal ladina amanu an yastaghfiru lil mushrikina walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim baya dacewa ga annabi baya dacewa ga masu imani yanzu da annabi sallallahu alaihi wasallam da duk wanda suka yi imani a wannan al'umar Allah ya ce haramun ne bai dace musu ba an yastaghfiru lil mushrikin sai ne ma mushrikai gafara da haka duk wanda ka san yana da wani aiki na shirka da ya mutu yana yi to ka daga hannu ka ce Allah ya ji kansa haramun ne ka daga hannu ka ce Allah ya gafarta mashi haramun ne in dai ka san yana aiki na shirka ma kana lin nabi wallazina amanu an yastaghfiru lil mushrikina in kuma kaga kana nema wa mushrikai gafara da waɗanda suke shirkarsu ta fito fili to kai ɗin ka tuhumi imaninka amma inda imanin ba sa haɗuwa ba zai taɓa dacewa ga annabi ba ba zai taɓa dacewa ga masu imani ba an yi saga filolin mushrikina walau kanu uli qurba Allah ya ce ko da mushrikan nan sun kasance ma'abota kusanci ne kusancin ɗa ya nema wa uban shi ko uba ya nema wa ɗan shi ko baffa ya nema wa ɗan zumun shi ko ɗan zumu ya nema wa baffan shi kowa da ƙane koya da ƙanwa kowa da ƙanwa wannan dukkanin su baya dacewa walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum a bayan hukunci ya bayyana qarara annahum ashabul jahim waɗannan mutanen yan wuta ne da aka duk wanda shirkarsa ta fito fili duwanda ya rike gumaka duwanda yake ganin shehunnai suna da tasarrufi a cikin al'amarin wannan rayuwar za su iya sawa a yi ko su iya sawa a hana za su iya Allah hana Allah ya zartar da abin da yake so ko su baka jin daɗi ko su hana a azabtar da kai wannan mutumin kai tsaye ya shiga cikin hurumin ubangiji Allah maɗaukakin sarki ba zai yafe irin waɗannan ayyukan ba da kuma za ka tadda gaskiya duk abubuwan da ake ma shehunne abubuwan da ake wa mala'iku abubuwan da ake wa salihan bayi galibi abubuwa ne da suke fidawa daga addinin musulunci Allah ya tsare mu walau ka ni uri qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim Allah madaukakin sarki ya bada labarin istighfarin Annabi Ibrahim kuma kana istighfaru Ibrahim li abihi illa amma udati ma'adaha iyahu falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillahi tabarra'a min imma mutane za su bada labarin Annabi Ibrahim ya taba istighfari ga ubangijinsa alƙawari kuma a bayan ya yi alkawarin da ya gane mahaifin shi baya cikin addini bai mutu akan musulunci ba tun daga ranar bai ƙara nema masa istighfari ba wannan ita ce ka'ida a tsarin addinin musulunci ko ka yi alkawari ko an yi wasiya ko an bar maka in na mutu kamin istighfari in ka gane mutum bai mutu kan addini ba ya mutu yana shirka ya mutu abin kafircinsa a fili yake kwarara to ba a cewa Allah ya ji kanshi kun hau ba za ka zo ka zauna ba zaman makoki ka ce a zo a maka makoki ba a yi in an zo me za a ce to wani ya zo ce maka Allah ya ji kanshi ka ce me amin to ai an dawo kenan gurin in dai shirkar ta bayyana a fili shirka ce kai ba za ka masa istighfari ba kuma ba za ka nemi wani in ya nema masa istighfari ba to Allah madaukakin sarki ya saukar da ayar wannan umuman ta hada da kowa da kowa akan shi abi talib din da manzon Allah ya rayu kullum yana burin ya ga abu talib ya karba addinin musulunci tunda aka saukar mashi wa anzir ashiratakal aqrabina dangi makusanta kai musu wa'azi ba ranar da manzon Allah bai yi burin ƴan uwansa makusantansa sa musulunta ba sai Allah ya ci hutar da shi yace masa innaka la tahdi man ahabbta walakin Allah yahdi man yasha kai din baka isa ka shiryar da kai din wanda kake so ba walakin Allah yahdi man yasha'u sai dai Allah madaukakin sarki shine wanda yake shiryar da wanda ya so wanda yake nuna bambancin mulkin Allah madaukakin sarki da mulkin mutane inda dan adam ke mulki zai wahala uba ya samu ni'ima da bai shiga cikin wannan ni'ima tashi ba zai wahala da ya samu uba bai dosani wannan ni'imar ba zai wahala kalli tsarin Najeriya zai wahala a ce mutum babansa gwamna ne a ce a jihar hibahi da alfarma zai watakar wahala ya je gudan gwamnati a kore shi ya je ma'aikata a kore shi ya nemi wata alfarma a hana zai matakar wahala a tsarin da ya najeriya da muke tafiya a shi hakanan idan ɗan ne yake yi uban ya zo kuma an san uban shi ne zai wahala ya rasa irin wannan alfarmar amma a tsarin mulkin allah da shi ke da komai da kowa shi haka ba ta faruwa hekatar da ɗa yana da alfarma an hana ma'uban shi kamar yadda aka yi da annabi ibrahim salam da mahaifin shi kaga ba yadda bai yi ba ya amfanar da baban shi amma baban bai amfana ba saboda iyawa ce ta ubangiji har uban ma ya faɗa gare sai masa wahajurni maliya ina so ka ɗauki tsawon lokaci ko ka bani iska ba ma na so in ganka barantana in jima da maganarka قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا yace to ina nema maka aminci ina nema maka zama lafiya yace kuma zan nema maka gafarar ubangijinka lalle ubangiji ina da alfarma da martaba a wajen shi ita ce wancan istighfarin da Allah ya ce wa ma kana istighfaru ibrahim li abihi illa an mu'idatin wa adaha iyyahu falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillahi tabarra'a min to yadda aka hana annabi Ibrahim ya amfanar da baban shi haka aka hana annabi Nuhu alaihi salam ya amfanar da ɗan shi ba yadda bai ba har lokacin da ruwan na ya zo kuma ruwan halaka ne an faɗa halakarwa za a yi ga ruwa ya fara cin gari ya fara cin gidaje gashi cikin kwale-kwale ya ce masa ya bunayyar kan ma'ana ka taho ka shiga cikin jirgin nan tare da mu kada ka kasance cikin gafalallin mutane rafkanannu amma Allah maɗaukakin sarki bai bar shi ba ya ce a'a sa'awi ila jabalin ya asimu ni min alma'i ga wani dutse can zan je tsololon shi zai bani damar ruwan ba zai iya cinye ni ba zan hau tsaliliko in zauna wanda suka ga annobar ruwa da aka yi ta kwanakin nan sun ga yadda wasu suka yi kwana uku akan falwaya wani sun yi kwana biyu akan tsololon gini wasu sun hau ƙololuwar rufin kwano sun kwan sun wuni in Allah ya kawo agaje ka tsira himatu a wancan zamanin sai ya tunanin in ya hau tsololon dutse zai tsira sai ce masa la asima al yawma min amri lahi illa man rahim a yau ba wani inda zaka je ka tsira cikin al'amarin ubangiji saboda sama za ta yi ta zubar da ruwa kasa za ta yi ta bulbulo da ruwa ba wanda zai tsaya idan sun haɗe to inda ruwan sama ya haɗe da ruwan ƙasa ina zaka tsira babu inda za a yi kuma an ce an zubar da ruwan da ba a taɓa yin irin shi ba haka Allah ya umarni aka ce ke sama ke to da naki ke ƙasa ke ɓulɓulo da naki aka aka yi ta har sai da ko'ina aka narke komai da komai yanzu ka ga an hana uba duk da yana annabi ya amfanar da ɗan shi haka kuma an hana annabi ya amfanar da matar shi annabi nuhu again haka ta faru da shi daraballahu masalan ko للذين آمنوا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط to a matar annabi nuhu duk da tana zaune ƙarshen kusanci Allah bai bari ba ya amfanar da matar shi haka kuma annabi lut Allah bai bari ya amfanar da matar shi ba da haka shi hukuncin ubangiji dan kana da kusanci da mai alfarma to ba dole bane sai Allah madaukakin sarki ya maka alfarma a wannan lokaci shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga wa ƴan uwansa da dangin shi ku kwaci kanku daga wutar jahannama ni kan ba zan muku amfani ba in kun je lahira babu imani ya kira su ɗaiɗaiku ya kira su a dunkule innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha'u Allah madaukakin sarki kadai shi yake shirye da wanda ya so kuma tsarin hukunci na ubangiji zaka samu kungurumin mai saban Allah amma kuma Allah sai ya hana saban nasa kuma ya cutar da wanda yake kusa da shi haka aka yi da matar fir'aun in kana so ka ga kafirci lamba ɗaya to fir'auna yana cikin wanda suke da kambu a tsarin kafirci saboda tsabar kafircin da ya Allah ya ce ma za a tseratar da gangan jikin shi saboda ya zamanto wa'azi ga 'yan baya falyawma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka aya har yanzu gawashi tana nan a misra har gobe idan kana da dama za a baka ka gani yadda aka faɗi kisar a alƙur'ani da guraren da mutanen har yanzu akwai su wannan ƙabilar tasa ta ƙibƙawa har yanzu suna nan a misra irin gidajen har yanzu suna nan wannan firamid ɗin da ake ta bincike har yanzu irin ayyukansu ne suna nan gawar tana nan amma kuma har yanzu akwai fasikai akwai mutanen banza a mutanen misra in kana so ma ka ga kiristoci gangariya a misra to ƙabilar fir'auna suna ake ce musu coptics ƙibɗawa har yanzu suna nan galibinsu da wannan kiristancin wasu kuma suna nan kawai da arnanci almaniyawa ne ba su ba addini ma kwata-kwata kuma ga gawar ubangidansu tana nan a gabansu ga kogin da aka ce an hallaka shi ga yadda aka yi tafiyar ga yadda hallaka take amma duk wannan bai ihe su izina ba wannan yake nuna maka cewa shirya idan ba Allah bane ya baka ba za ka shiryu ba amma matarsa cikin gidansa cikin ɗakin shi a haka ta karɓi musulunci kuma a haka ta yi musulunci ko musuluncin ya kumfane ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace in kana neman mata da suka cika 100 bisa 100 a duniya har da ita matar Fir'aun Asiya har da ita sun cika 100 bisa 100 babu inda suke da suka ta yi addini a gidan ta mutu a gidan haka annabi Musa aka rike shi a gidan Fir'auna kuma Allah ya bashi annabta yana gidan Fir'auna so kaga shi tsarin ubangiji ba irin tsarin mutane bane dan wani yana da ta'addanci kana da kusanci da shi ba zai shafe ka ba amma a hukuncin duniya idan aka samu wani kasar gumin barawo ko dan ta'adda in aka zo yayi me to sai a hada da ɗansa da matarsa da jikansa da waye wataƙil in wuta za a buɗe a buɗe hasu amma a hukuncin ubangiji kowa za a ware hi daidai matsayin shi Allah madaukakin sarki ya samu dace innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha wani yana nuna maka kusanci manzan Allah da Abu Talib amma bai sa an wa manzan Allah abin da yake so ba ya nuna maka mulkin Allah ba irin mulkin mutane bane fihi masail malai yace a wannan babin akwai masaloli al'ula tafsiru innaka la tahdi man ahbabta bayani akan cewa innaka la tahdi man ahbabta kai ba za ka shiryar da wanda kake so ba menene dalilin da yasa Allah ya saukar da wannan asaniya tafsiru qawlihi bayani akan fadin Allah madaukakin sarki ma kana lin nabi wal ladina amanu an yastaghfiru lil mushrikina asalisa وهي المسألة الكبيرة إتسي مسألة ما مي جرما أبابي تفسير قوله قل لا إله إلا الله بابا نا كتي لا إله إلا الله مي أكي نفي دا كتي لا إله إلا الله بخلاف ما عليه من يدعي العلم sabanin abin da waɗansu masu kurin ilimi suke gani mala yana raddi a nan gurin akwai mutane da suke cewa kawai dai kace la ilaha illallah ko aljanna ta tabbata a gurinka ko in ka san la ilaha illallah kawai ka ga dan aljanna akwai kungiyoyi kamar murji'a suna ganin in dai mutum ya san meye ma'anar la ilaha illallah kawai dan aljanna ne to inda ya sani kawai dan aljanna ne ya manzon Allah yanzu anan ya dage da babbansa yake cewa qul la ilaha illallah ai ya san meye ma'anar la ilaha illallah sanin ma'anarta ne ma ya hana ya ce la ilaha illallah dan haka malam yana nufi ita la ilaha illallah ba za ta yi amfani ba sai ga wanda ya faɗe ta ya san me take nufi ya san rukunanta ya yi aiki da ita arrabi'a matsala ta hudu anna aba jahalin anna aba jahalin wa man ma'ahu abu jahal da waɗanda suke tare da shi ya arifuna muradan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ya fasan kuma sun san mai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake nufi إذا دخل قال لرجل كو مراد النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل قال نينا وكمر يقوي نا قال لرجل كو shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama idan ya shiga wajen wanda yake gargarar mutuwa yakan ce da shi qul la ilaha illallah manzan Allah yana nufin idan ka faɗe ta ka san tana nufin Allah kaɗai yake nufi ya cancanta a bauta mashi duk abin da kai na bauta a baya da riƙon gumaka da waye ka san wannan abubuwan aikin banza ne kuskure ne to yana nufin wannan la ilaha illallah za ta ma amfani a gaban Allah malam ya ji zafi ibn abdul sai ya ce kafa qabbaha Allahu man abu jahalin a'lamu minhu bi aslil islam Allah wadan wanda abu jahal ya fihi sanin ma menene ginshikin addinin musulunci abu jahal ya ki cewa la ilaha illallah saboda tana la ilaha illallah tana nufin a rushe komai a barwa Allah wannan yasa ya ga ba zai iya bari ba to inda abu jahal da bai musulunta ba ya fi ka sanin menene la ilaha illallah kuma kana da awar malanta ce Allah wadaran wannan malanta ta kai Allah wadaran wannan ilimi naka الخامسة جده صلى الله عليه وسلم ومبالغته في إسلام عمه dagewa da kaiwar mukurar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wajen ganin baffansa ya karba addinin musulunci wannan yake karantar da kai kai ma a kewaye da kai idan akwai wanda ka san yana da matsala da addini yana da matsala da akida yana da matsala da ayyuka na shirka ka yi kokari iya kokari har mutuwa sai ka tabbatar baya nufi ka ce to ai nayi nayi na gaji a'a kullum sai kai abinda zai hana ka kawai mutuwa ta zo ka dace ko baka dace ba amma in dai ba mutuwa ta zo ba to he kai asadisa ar-raddu ala man za'ama islam abdul muttalib wa aslafihi wannan hadisin raddi ne akan duk wanda yake ganin Abu Talib da waɗanda suke sama da Abu Talib sun musulunta cikin kakannin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani hadisin raddi ne a gurinsu babu inda aka samu cewa sun musulunta babu kuma inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada labarin sun musulunta ana barwa Allah madaukakin sarki ikonsa da mulkin shi yadda Allah yake so haka yake ba yadda mutane suke so ba haka Allah madaukakin sarki yake inda yadda mutane suke so haka abubuwa yake faruwa da yawanci abubuwan da muke gani da ba haka za su faru ba amma Allah ana bar masa ikon shi in Allah ya ce kaza ne haka yake in manzan Allah ya ce abu kaza haka ne haka ne in manzan Allah ya ce wani ya musulunta ya musulunta wani dan aljanna ne dan aljanna ne in manzan Allah bai bada labarin wani ya musulunta ba ko ka ce ya musulunta hukuncin fa ba zai canja a wajen ubangiji ba idan manzan Allah ko Allah bai bada aljanna ga wani ba ko ka ce dan aljannan ne baya nufin Allah madaukakin sarki zai bashi aljanna asabi'a matsala ta takwas kaunuhu sallallahu alaihi wa sallama istaghfara lahu falam yughfar lahu kasancewar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi istighfari ga Abu Talib ko ba a gafarta mashi ba ai da yace la astaghfiranna laka wallahi sai na nema maka gafara Allah ka ji kanshi misali to ai ko sau ɗaya ne ya faɗa ka duba daraja da girman manzon Allah amma kuma ba a masa gafarar ba wannan yake nufin idan Allah maɗaukakin sarki bai rubuta ma shiriya ba to duk abin da malamai za su yi a bayan mutuwar ka ba zai tsirakar da kai ga wajen ubangiji ba mu mutum yana yin tabara iya tabara yana arnanci iya arnanci idan ya mutu malamai su yi dafifi a gidan wataƙil su wanke su karance ƙur'ani kafin a wanke shi su karance ƙur'ani a bayan an wanke shi su kasance ƙur'ani a bayan an kai shi zo su yi masa fidda'u ko a ƙwace shi to duk su yi taron su na ƙwata wallahi ba su isa su ƙwace shi ba idan manzon Allah bai ƙwaci Abu Talib ba ban ga irin malantar da za ka yi ba kai kuma ka ƙwaci wani a wajen Allah maɗaukakin sarki idan bai zo da imani ba bal nuhiya an zalik sai ma hani da Allah madaukakin sarki ya masa akan karya istighfari din asamina matsala takwas madarratu ashabi su'i alal insan matsalar munanan abokai a wajen rayuwar mutum in za ka yi rayuwa karka yadda ka yi rayuwa da mugayen mutane munana masu mummunar aƙida waɗannan mutanen za su jaza ma bala'i a duniya yanzu dai ka ga ba dan da matsalar waɗannan mutanen ba da fa zai faɗi la ilaha illallah in an yi sa'a wa'azin manzon Allah ya ratsa shi to amma dama hima da ta samu tsayar da kuma mutane suna famfahi a targhabu an millati abdul muttalib yanzu mugayen abokai suka jawo masa dan haka kai ma idan za ka yi da abokai wallahi ka dawo mutanen arziki kai abokai da kai sun wanda in ka gafala za su ankarar da kai in ka zo saban Allah su hana ka in ka zo da niyyar alkhairi su karfafa maka kai wannan alkhairi waɗannan su ne abokan rayuwa in ka rasa su wallahi ka samu matsala kada duk abokanka su zamanto ƴan giya ne kada duk abokanka su zamanto ƴan iska ne kada kai wannan kai ba za ka ga laifin iskanci ba kuma ba za ka daina iskanci ba saboda ba za su taɓa gaya maka wannan abin ba daidai ba ne ba a tasi'a madarratu ta'azimul aslafi wal akabir matsalar kambama al'amarin magabata iyaye da kakanni da manya a cikin gari ai wani babba ne wane yana da daraja wane yana da girma wallahi idan muka kamba masu sama da yadda Allah ya faɗa to akwai matsala a cikin al'umma iyayenka da kakanninka tilka ummatun qad khalat kada matsalar su ta zamanto matsalarka Allah ya raya kakanka ya tafi ya raya babanka ya tafi kai kuma kake rayi sai aka ce ma abinda kakanka yayi ko babanka yayi kuskure ne busa aya kaza da hadisi kaza nace to in na karba to kuma me matsayin kakana kenan yanzu kakana kenan na karba dan wuta ne kai kace kaki to da kakin sai zama dan aljanna na ba zai zama dan aljanna ba dan haka kai ka karba ka magance matsalarka su ka basu da ubangijin da ya halice su wata kalin samu uzurin kai da baka samu ba akwai mutanen da wallahi Allah zai masu uzuri a wani dalilin da kai baka san shi ba kai kuma yanzu tun da ka sani ilimi ya zo maka Allah ba zai taɓa ɗaga ma kafa ba ba zai kyale ka ba da haka kada ba tunanin garin girman iyaye da kakanni ya samu mutu muna masu saban Allah maɗaukakin sarki al'ashira ashubhatu lil mubtilina fi dhalika listidlali abi jahalin bi dhalika shubuha da mabarnata suke kawowa dangane da al'amarin iyaye da manya-manya kamar da shi ma abu talib ya ba da hujja da haka ɗin ana alamin lati abdul muttalib ina nan akan abin da abdul muttalib ya faɗa yanzu wannan mutanen da darajarsu da girmansu da dattakonsu mutanen arziki ne a ce duk abin da suka yi ba daidai ba ne ba ta kai ban yadda ba so duk masu kawo barna sukan gani girman iyayensu ne sukan ga darajarsu a tattaro karamomi a haɗa musu wannan baya canza hukunci a wajen ubangiji alhadiyatu ashara ashahid likaunin a'amal bil khawatim wannan babin ya zama shaida akan cewa abinda ka karkare rayuwarka akan shi akan sa ne Allah madaukakin sarki zai tashe ka li'annahu law qala hala nafa'athu domin Abu Jahal da manzon Allah ya ce masa ce Abu Talib da manzo Allah ya ce masa la ilaha illallah da ya ce la ilaha illallah da me zai faru na eh wani irin amfani za ta mashi na za ta tseratar da shi daga wuta da ya ce la ilaha illallah da za ta mai amfani saboda a littafin ayyukansa aikin la ilaha illallah kadai za a gani duka wacce barnar da aka yi duka za ta gogi dan aljanna ne da za ta mai tasiri ya ce wannan shaida ne akan cewa abinda mutum ya ƙarihi zai masa amfani Allah ya tsare mu kamar mutumin da ya shekara 60 yana addini sai da ya zo ƙarshen rayuwar shi kuma sai ya yi barna da ta ruhe wancan aikin wanne za a kalli a ranar gobe alkiyama ya yi shekara 60 yana addini ko kuma ya mutu yanzu akan yana kafirci ya mutu yana akan kafirci in hadisin manzon Allah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'un fayasbiqu alayhi alkitab na farko fa ya'malu bi amali ahli aljanna fayadkhuluha na biyu fa ya'malu bi amali ahli an-nari fayadkhuluha mutun yayi kokari yaga cewa akan musulunci ya cika asaniyatu ashara التأمل التأمل في كبر هذه الشبهة في قلوب الضالين لأن في القصة أنهم لم يجادلوه إلا بها مع مبالغته صلى الله عليه وسلم وتكريره فلأجل عظمتها ووضوحها عندهم اقتصروا عليها التأمل ما لن يتي أي تنتنتني أي تنكايا أي دوبا fi kibari hadhihi shubuha wajen ganin girman wannan shubuha din fi qulubi dhallin a cikin zukatan batattu li'anna fil qissa saboda kissar wannan ta manzon Allah da fadin gabaffan shi ce la ilaha illallah da hana wadda abokansa suka yi annahum lam yujadiluhu illa biha babu jayayyar da suka yi da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sai akan la ilaha illallah da iyayi قل لا إله إلا الله أترغب عن ملة عبد المطلب قل لا إله إلا الله أترغب عن ملة عبد المطلب duka matsalar akan waɗannan abubuwan biyu aka je aka dawo da haka malam yana karantar da kai haɗarin riko da aikin babanka haɗarin riko da aikin kakanka in aikin babanka ko kakanka bai yi daidai ba wataƙila yan yana ga sun ga wani ɗan kilif da ya ta yawo kwanakin baya wani mutum wanda ya ci tauri na duniya ko na Najeriya aka biya masa kujerar aikin hajji aka ce kaje ce gaji kayi abin da ake ce na gani dai suna yi shi ba yi ba zai kaga suna jifan ya dan kaga suna kaza hi abin kawai wani abin bambara kai kawai da ya hau jirgi ya je maka ya magana tuba ya ce kayi ce babu baba ya magana tuba ya ce kayi babu wannan magana saboda haka kakansa hi tauri yake kuma taurinsa na aljanu ne babansa tauri yake tauri na aljanu yanzu hi ya gada saboda haka a ce masa wai ya tuba ya watsar da wannan yace babu wannan magana din kaga matsalar shi abinda babansa ya bar mashi matsalar sa abinda kakansa ya bar masa wallahi duk wanda zai ga kani aikin iyayensa hi zai rayu aka in dai bai daidai da addini ba bai daidai da na manzan Allah ba wallahi halakarsa a fili take Allah maɗaukakin sarki ya tsare mu malam yace dai rikicin manzon Allah da wannan akan la ilaha illallah da iyaye ne lam yujadiluhu illa biha ma'a mubalaghatihi sallallahu alaihi wa sallam wa takririhi dubi yadda manzon Allah ya tananatawa dubi yadda ya kai makura ya ammu qul la ilaha illallah su ma kawai ta suke masa a targhabu an millati abdul muttalib yanzu ya watsar da iyayenka yanzu ya rabu da iyayenka yanzu iyayenka kenan ba su da kirki yanzu iyayenka ba musulmi ba ne haka kawai suke ta maimaita mashi fali ajili azamatiha saboda girman matsalar wa wuduhiha da fitowar ta fili la ilaha illallah a fili take aikin iyaye a fili yake iqtasaru indahum iqtasaru alaiha yasa suka tsaya iya atarghabu an millati abdul muttalib ya ita suke fada shi manzan Allah ya san la ilaha illallah ma'anarta a fili take ita kadai yake faɗa qul la ilaha illallah atarghabu amrul ta abdul muttalib kowa nasa sakon a fili yake wanda yace la ilaha illallah ya sallamar da duk wani abu da ba daidai bane wannan abin ko na iyayen shi ne ko na ƴaƴansa ne ko na ƴan uwansa ne ko na dangin shi ne ko na shugabanninsa ne ko na mutanen garin shi ne na kasuwarsa ne ko na dangantakarsa ne duk ana nufin azubar adawa la ilaha illallah wanda kuma yace iyaye da kakanni fa yana nufi ko abin ya saba addinin musulunci shi za a yi wani abin halaka ne Allah madaukakin sarki ya tsare mu abinda muka faɗa ya zamanto daidai Allah ya amfana da mu da shi wanda yake kuskure ne Allah ka nuna mana kuskuren mai gara mai ake da abin da ya dace subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin